الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أتبع جل الله عشرين بوت رجب عشرين يقوى to ashirin ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi da goma ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya idan ba manta muna cikin kitabul aiman wa nuzur mun ga hadisi mai lamba ta ɗari uku da hamsin da takwas za mu kai da uku da hamsin da tara shafi na saba'in da tara wannan shi ne darasin mu na ɗari da sha biyu a wannan littafi mai albarka na amdatul asam as-subra na shehin malami الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعي رحمة الله عليه إن في كان جوانا لتاجي أن مسلاتي من البركانا marigayi alhaji bashir usman tofa da ke unguwar ganda albasa muna roƙon allah madaukakin sarki ya agaza mana malayin ya alhadisu ta ce wal hamsuna ba da salatu biya hadisi ne lamba ta ɗari uku da hamsin da tara ana ji musa da ake ari radiyallahu anhu qala an karbo daga abdullahi bin kai allah ya ƙara masa yadda yake قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo sai za da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce inni wallahi ni na rantse da Allah in sha Allah in Allah ya so la ahlifu ala yamini ba wani abu da zan ba zan rantse akan wani abin rantsuwa ba fara gaira khairan minha kuma ga wannan abin sai ba alkhairi akan wannan abu da na rantsi misali annabi alaihi salatu wasallam ce wallahi ba zan ƙara ba ka wani abu ba to ka ga bayan da abu shine alƙairi yin kyauta ko wallahi ba zan kuma zuwa gidanka ba ka ga yin zuwa yanke zumunci ne to idan annabi alaihi salatu wasallam ya kalli wannan kai ne yace ba yadda irin wannan za ta faru illa a kai ladhi huwa kai fatin shi na zai cewa abin da ya ba alƙairi duk lokacin da kai rantsuwa akan wani abu ba za ka yi ba kuma abin da ba za ka yi ba din shi ne mafi alkhairi to annabi alaihi salatu wasallam yace idan nayi wannan fati sai na aiwatar da abin da ya fi alkhairi yace wa ta'allantu ha sai nayi kafara kawai na warware rantsuwa ta hanyar kafara shine wa ta'allantu ha sai na warware rantsuwa ta hanyar kafara sai dai idan mutum ya yi rantsuwa da istisnai idan ka ce wallahi ba zan zo ba sai ka ce insha Allah to ne insha Allah ta kassara wannan rantsuwa ko da ba kai abun ba to ne insha Allah ta sa ba za ka yi kafara in dai mutum ya rantsuwa ya hada da insha Allah a cikin ta to ba kafara saboda haka duk lokacin da kai rantsuwa ba za ka yi wani abu ba kuma yin shi ne mafi alkhairi annabi alaihi salatu wasalam yace ka zai ce masa shi ya ba alkhairi akan kin ne ka ran ne ba za ka tada zumunci ba tada zumunci alheri sai ka tada zumunci sannan kuma kai ne kai kafara kuma kana da zafi ne kamar da Imam Nawawi ya kawo ko dai ka fara yin kafara sannan ka aiwatar da abun ko ka fara yin abun sannan kai kafara duk kana da dama ni yayi kuma ka fara nan mun faɗa ga farkon karatun cewa la yu'akhidukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman فكفارته إدعاء عشرة مساكين من أوسط ما تدعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة وأن متاكم أكو أجدي في أن كذا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يتنقم في أجل أكو wannan shi ne ka'ida ba kamar yadda ba hauke yake yi da an yi sai sai kawai azumi a sai an fara ciyar da miskinai idan ba a samu dama ba sai kuma a yi masa tufafi in ba ba a yanke wuya yi wanda wannan ba mu da shi ma guda biyu nan sannan sai a tafi kan haji da abin da ka rantse a kansa kuma yin sa ko in ya ba alkhairi kawai kai kafara kafara zan kuma gashi kamar yadda muka yi misali in ba ka so rantsuwa ka da kama ka to sai zanto ka saba a cikin maganganunka na ka ce haba ka ce kwarai kuwa haba dai ka ce da gaske to idan ka saba da waɗannan za ka zauna lafiya amma wanda ya saba jin magana da yi sai ya rantsi ko shakawa ba za ku ga kafara ta haushi da yawa to wannan shi ne to sai malami yake ne za mu koya karkashin hadisi da farko alhindu zara aka rahu khairan min samai al yamin warware rantsuwa idan ka ga warwarewar rantsuwa shine alkhairi akan zartar da abin da kai niyyar zartarwa kace wallahi ya yi ka tawa da wani kace wallahi ba zan kuma zuwa gidan ki ba zalin zumunci ne zalin zumunci kuma ana bukatar sa kar ka fada ki allazi ne yan kudura ahadan la min ba'di misaqi kar ka fada so da haka sai ka zalar da zumunci kai ka fara ko ka fara yin ka fara zannan ta ganka kawai kai ka rantsi ko ka je ana yi ka fara shi ke na biyu jawazul alibi shi ya mai gobe ta ila ya halatta karanti ba da da an nemi rantsuwa ba amma kada ya rantsu da biya ta ke kawai rantsuwa magabata suna cewa kasratul hadis ta da ziyara wa lafiya ko suna cewa jida daga rantsuwa da jida haka kawai ba tambayi ka ba ko yawan rantsuwa yana sa gida ya zama fanko abin da mutum zai mutu ya rasa masu yi mar addu'a bani da abu auta shi lau ku yi babu listin na biye ne ya halatta kai to gaskiya wajen rasuwa na nan da Allah ba zan zo ba insha Allah in kaje insha Allah a ciki to wannan ko da ba kai ba ko ba domin ka tattara karfin ta da ne cewa sai Allah ya so to bai zo wadin ku ba shi za ba ka je ba na hudu annan man halafa ala jayi wara gairahu khairan min tuwan da ya rantsa kan wani abu ya ga yin abin kuma shi ya ba da kai a can da biyu wa kai sai zai ce abin da ya ba da kai ne wa kafara an yamini sannan ya kafara wato an yamini garin wato rantsuwar da wa hada mutlaqan ay fi kulli amrin wajibin aw mustahab wannan ko kai da ka ci ba kai cikin duk abin da yake na wajibi ko mustahabi na biyar jawazu ta'min al-amri al-murad qiyam bi dalil ya halatta a girmama abin da za a tsaya a kansa wanda ake nufata da rantsuwa za abu mai muhimmanci ne a ji karanci duk wanda ya ji karanci kuma baka saba rantsuwa ba an san da gaske kake to shi ne الحديث الستون بعد ثلاث رياء حديث من لما تا تاريخ الستون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن كربو عمر بن الخطاب الله يقارى متى يتاقى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi kira da yanzu Allah tabbata a garin shi ya ce inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum ubangiji yana hana ku rantsuwa da iyaye da a jahiliya haka ce mutum zai rantsa zai ce na rantsa da babana sai ya ce na rantsa da babata kan ce rantsuwa ke rantsu a gurin mutum ya rantsa da babansa ko babarsa to ya kure ولمسلم أرواح مسلم فما كان حالفا النبي يقول هو الذي رسوله فليحلف بالله ويرضي بالله أتي والله ko tallahi ko billahi duk wannan hurufin kasan ne da wawu da tawun da ba shi ke nan wa bi ruwaya bin kala umar a wata ruwaya sai na umar yace fa wallahi na rabbi da Allah ma halaftu da ha mundu sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ana da garana da annabi yayi hadisi yace kar a kuma rantsuwa da iyaye yace wallahi da garana da kuma rantsuwa da iyaye shi za muka ji su za ba annabi alaihi salatu wasallam biyar annabi gurin su kamar a kunna fitila idan yayi hannu kuma kamar aka ce sani ba a aka sauki da abin da annabi ya shekara ya ce sani da wa da ana mun ji kuma mun ji zakiran yake da gangan ba kuma rantsuwa ba zakiran da gangan wala afiran ko kuma na ne ba da labari ya zo ba da labari ba yake wani ya rantsi da babansa ko a labari yake ne kuma kawowa ba tunda annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam yani hasirin din gashi nan yani yana nufin hakiya an zo an zanni ina da ba da labarin wani na annahu alafa biya cewa ya rantse da wanda ba Allah ba ya rantse da iyayensa mahaifiyarsa ko mahaifinsa ko wani abu daban yace ko labari na kaura cewa abin ban kuma ba manya shi ne magana da muke yi irin wa'annan ba dan dai rubuci da rahmar Allah ba in ka ne ya ga hango da ila uban bilal abu musa ran ka je a aljanna ai ka san da guri kace ba nan bane sai ka koma wata gobar sai ka ga wani gogo da abokin ka kace yau wato nan ne to me kai ai kawai sai dai kawai Allah ya rinda mu da rahmarsa amma me muke ba abin da muke to shi ne ma da yake ne za mu koya karkashin hadisi na ɗaya tarimul hadisi da gairullah haramun ne ka rantse da wani Allah shi Allah yana da damar ya rantse da komai ya ce wa shamsi wa duhaha Allah ya rantse da rana kai kwan kace na rantse da rana kai shirka Allah ya ce na rantse da wata a cikin halittunsa aya ce da ayoyinsa ya nace Allah madaukakin sarki zai rantse da duk abin da yake so amma bawa bai zai rantse da komai ba sai da Allah kawai to shi ne ma da yake gaya mana ana yace kal abai kamar iyaye wa sharafu da wasu masu matsayi kace na rantse da ministan Abuja kai haukan naka ba ai yayi yawa ka rantse da wanda za ka rantse shi na Abuja ba ai mana to dai ma ma kana aljamul ma'luf bi duk girman wanda za a rantse da shi bai halatta ba duk girman sa kan nabi kama annabawa ka dan laraba ta kuri fi shi wannan shi bai halatta ba na rantse da annabi kuskure ne ba a rantsuwa da annaba kuma ba a kankantar da annabawa kai ba a saboda matsayin Allah ne shi kenan kawai saboda matsayin Allah ne shi kuma matsayin Allah ba a ba wa kowa kamar yadda ba a ba wa annabi na kowa ya kamata mu bambance matsayin Allah daban na annabi daban sannan namu daban to shi ne ma da yake kamar annabi wal ka'abati da ka'aba ko na rantsa da ka'aba ana rantsa da ita ko to shi yake ba kuskure falabisu amma bi kulli shay'in shi wallah shi hadisin gaban mene ya wato ya zame komai banda Allah in ba Allah ba to bar kana hali farfadi hali billahi au liyaskut au liyaskut bi ya zo da ruwaya haka ko ya shiru duk wanda zai rantse da Allah an ba zai ce na rantse da Allah ba amma bar ku jira abu mun saba da shi zaka je da gobe ku ce na rantse da Allah da Annabi ko ba mahala shi za a je cewa karta annon a malaman islamic studies ba mai wahala a gurin malaman tauhidi irin sa karta annon ba irin abin da an riga an saba da shi ya zo ciki yau da gobe ko yau da sabo da dukiwa ta fito wata dukiwa tana magana da za ta tabbatar da wani abu ce na rantsi da annabi muhammad haka take wanda baya karatu baya bauta an kaje ya mara kace ce kaji baya san annabi to annabi ne yake karkaran ce ne ba a rubuwa da annabi me yasa saboda wadannan Allah amma wannan ayya da ruwan dare shi sa kana so ka magance yanzu yara sun fara tasowa da yaro ya fara wannan zai kai kokarin kautar da shi in ku kun saba karku zai kuce da Allah kawai yake rantsewa tun suka saba haka an ce gaje ba a rantsuwa da mala'ikar jibrilu ko isra'ilu ko malakul mawt kawai mutum ya ce ya rantse da malakul mawt ba a yi to shi ne malin ya gaya mana ne yake to na biyu yadda ya babu da alifu billahi wahada an so ka rantse da Allah shi kadai shi kadai la jarida la bai da abokin tarayya idan kana gida a cikin wajen bin Allah ne wa fi da'awa idan kana sadiqa haka nan yayin da zaka yi da'awar wani abu dan da kake kai zaka yi kiyaye wani abu idan akan gaskiya kake ba komai aw da ake da yin haja ko bukata ta ana an je kotu alƙali ya ce turanci shi za a gani ne zane abu da yake in ka bare ba rantsuwa ne a kiyaye domin da rantsuwa ka'ida a kotu sai an sa daga wallahi ranka da shi ce wa ya saka ko wanda shi ne yake zuwa da ma tsawa waye ce ka rantse sai an sa saboda haka ba a fara rantsuwa sai sai na uku kullu asma'illahi ta'ala sawa'un fil hal duk sunayen Allah madaukakin sarki sai ya fi wajen rantsuwa idan mutum ya wuce ko ya ce wallahi ko ya ce wa rahman rantsuwa ce wa rahim rantsuwa ce wa sabur rantsuwa ce duk wani suna Allah da zaka dauko ka rantsa da shi ka rantsa da Allah kawai an an ba amfani da Allah ne saboda shi ne shugaba amma duk sunan da ka dauko ka rantsa daidai ne rantsuwa ce ce ne to sai ma yake na hudu akantu aula min al-kalam alladhi la fa'ida lahu shiru shi ya fi fa'ida shi ya fi dacewa daga zancen da mai da zai yi bai da wata fa'ida wani za ka ga yana wata da'awa amma yana magana zai ka ce ashe wani wawa ne ko za ka ji gaba ɗaya zancen da ya lama wannan da hudu ne yara ashe wawa ne dawa to da ya faɗi wani abu da kwata-kwata an abuwa ne ba ma a bukatarsa ko ya faɗi wani abu da yake ruguza abin da ake so a tattauna a kai na biyar jawabin hadisi min gairi ihtiyar ya halatta karanci ba tare da an nemi karanci ba amma ba a kotu ba a kotu sai an ce karanci ko da hira da wani ko wasu kana so ka tabbatar musu da girman magana ce karanci bani yake na shida al-mubalaga fi al-ikhtiyar fil kalam kaiwa matuƙa wajen kewayewa wajen magana ya Allah ya ake kaulan ladi mani a sha'u min cewa wai labarin abin da shari'a ta harawa sai da uwar bayi saboda ta gaban san kawai ya Allah ya jini ala lisan ma suratu suratul mamnu'u shar'an la hawla wala quwwata yace wai dan karma abinda shari'a ta hana da gudana akan harshen ka baya ce bari faɗa ba yanzu wani za ga an zuwa ba da labari wani ya dinda na ajiyar sai ya haikai ko a jirgin sai ya biya muku ga yadda yake wai labari yake bayar to shi ne ma da yake na bakwai jalalatu umar radiyallahu anhu wa taqwahu girman sai na umar da takawarsa ai su gane shari'a wajen tijaba ya mai shari sai wanda yake yake gaggawa wajen amsa umarnin shari'a da zarar Allah ya ce ai kaza ai kun gani da labarin wasu na kuka zama ma da jin suna kawowa lokacin da ya zo ya iya ala a kansa dai wata mata ta ce ta daga hannu ta ce la sama wa la ɗa ta ce ba za mu zuba ba za mu zuba kuma shi ne khalifa a lokacin kace saboda Allah bai iya kance mana sadaki ba kai ba za ka iya kance mana kuma ta janyo ayi yace to sai ki wa Allah ke gaban da kike tuna na takwas hurmatu ta'zimul asati wala ajiyai min dunillah an gane wa yara harimar alifu bi gani yadda aka haramta girmama mutane ko wasu abubuwa ba Allah ba wajen rantsuwa na tara islamu ma ba na kalayya aimanu ahlul jahiliya rusa irin yadda jahiliya suke rantsuwar su tsarin rantsuwar su aka rusa fa inna quraishan kana ta'alibu bi abaiha domin quraisha suna rantsewa da iyayen su maza kamar sun sababi rujul hadith hadith kamar da dalilin sauka hadisin nabi na goma alalibu bi sifatillahi ta'ala ta asma'i rantsewa da sifar Allah kamar ka rantse da sunayen kai shi za mu sauke cewa na rantsi da alkur'ani na rantsi da kulhuwan lahu rantsuwa ce ko ya tumba ya tumba qur'ani wani duk abin da yake sifar Allah ne in ka rantsi da jika maka rantsi da Allah ne amma ba ba wai yadda ake mutum ya dauko qur'ani ya haka ba wannan ai kana alama da kake kai dole ka fi ko aiki matsaya kawai da ke garan su da al'ur'ani ta ai ai ya isa na kowa a yi wannan wani abu ne daban a madina a madina da an za a rantsar da mutum a shida bayan da aka ake zuwa kan mumbarin annabi alaihi salatu wasalam a ce ya hau ya rantse a mumbarin annabi inda annabi ya hau ya hudu ba sai a ce kai ma hau ka ga mai imani ai ba zai iya rantsuwa a kan karya ba nan gurin ke zuwa bayan la'asar kuma ka san bayan la'asar tana da wani wato wato wani abubuwa na musamman yawa an za a yi illolin da tura suka yi mana da suka kawo komai yanzu haka duk wani abin da yi bukukuwa za ku sun kai shi wayan la'azar lokacin da yake bai tsada da ba a zo ka saba wa Allah a lokacin su zai ga mu ilin sarkar mu daga lokacin yake fara har dare shi za a zo ta auren rasu kafin a ko ya mutu aure da mutu da yawa yanzu a kai auren da wallahi ya riga a kan mutuwa za ga wani ya zo ƙara aure na biyu yanzu ta rabu da wancan amfan ka yana nan ba ma ke suna ba noman jadda su so da haka wannan shi ne hadisi na gaba alhamdu da hannu wacce tuna ba da salatu biya حديث لا يجوز للسن لها عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي قال سليمان بن داوود النبي سليمان بن داوود alaihi wasallam abinda Allah ya tabbata gare shi duk annabawa ne ta da uba ne tsakanin annabi Sulaiman da annabi Dawud kuma duk sarakuna ne yawa sai ce la'adufan nan laila lamun din da lamun kasan fi na rantsi da Allah a wannan daren la kufan nan laila ala sabani da mura'ati duk sai na kewaye mata na guda saba'in a wata ruwaya cikin wata ruwaya tasa'in matan nata yake a daren nan duk sai na kewaye dalilin kullum ra'atin min hunna gulaman yake kuma kowace rata ya tsada za ta yi jarumi saurayi wanda zai yi zai girma da kai yanki yukatin fi sabilillah wanda zai yaki dan daukar kalmar Allah fakila lahu sai wani mala'ika yake da shi kul in sha Allah kace in sha Allah wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa an yasha Allah duk abin da zaka kace in sha Allah falan ya kulli fada ba fada ba da yin kuma yin kewa ya ɗakin matan nasa su saba'in ɗin ko jikin ko jikin falan ta rikin nuna illam ra'atan wahida illam ra'atan wahida ba wanda ta yi wa a cikin sun ba wata ɗaya ba duk saba'in ɗin ba za yi wace ɗaya can ita ma nito insanin ce ta haifo rabin jariri قال سيدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا النبي لو قال ان شاء الله دا يأتي ان شاء الله سيدي لم يحدث دا بدي وروري رسول الله ba wata kafara da za ka kama shi da ya ce in sha Allah kamar yi fada ba shi ne gurin da Allah yake gaya mai wa alqa ala kursi jasadan thumma ana cikin suratul daud akwai suratul daud ai ko yawa suratul sad idan kike suratul daud ko sad ko daud Yake yake wa kana darakan li hadati ai darakan jibara li hakan da bukatar ta ta samu da ya ce ja Allah kauluhu illa lahu fadin da aka ce an ce shi kul in ja Allah kace in ja Allah yani yana nufin kana lahu malak wani mala'ika ne ya ba wannan ma'an shayi kun ga dai ko yadda mu za ji abin da zaka kace in ja Allah annabi da wanda abin da ya faru ne a tafsirin surat al-awwal inda ne suna ke karin baya mun san bayanin abin da malamai suka yi suka yi faɗa akan wannan aya amma kai da yin hadisi ya inganta hadisi ne na bukari da musulun da haka yadda ake faɗa da hadisan annabi ta kaf da ayoyi ba da hankali kadai ake gane kuma da imani da hankali za ka yi imani kuma hankalin ka yi da cewa an yi annabi ne faɗa kawai ka yarda idan ba ka da imani da hankalin ka ba za ka yarda da magana annabi amma imani kuma zai sa ka gamsu imani da ya ta gamsu cewa idan idan mutum ya mutu mala'iku biyu za su zo a ɗan ƙanƙanin ɗakin nan manyan mala'iku su zaune da shi mata biyu imani in hankali ne ba za a yi ta ba domin za ka je wannan ɗakin da shi ma da ya muka tusa shi amma da yake kayi imani ka yarda za su ba mala'iku da yawa za su zo yayin ɗaukar rai kuma saboda kana da imani ka yarda sannan akwai ba a yi sama da ran idan mumini ne ko a yi ƙasa da shi idan idan kafiri ne ko munafiki Allah ya dace da mu to malam yake me za mu koya ga kan hadisi abu na farko shine um abu na farko ce kasu da biyan alheri nufatar aiki alheri annaba dawud ya faɗi wannan ne dai ba da ba ne dan yin aiki alheri kun ga ayan ai ba dan su man noma ba to a dan su fita yaki daukar kalmar Allah wal hasi ala niyyati salihah da kwadai da ba autaniya kyakkyawa na biyu ita babu istisna liman azama ala fi'li amrin ma an so mutum ya rika yin istisna ya ciwo gaskiya yayin da zai aikata wani al'amari wa huwa qawlu al-hali shine fadin mai rantsuwa yake insha Allah shine ya dace da fadin Allah wala ta kula da jini ni fa'ilun zalika gadan illa insha Allah na uku barakatu istisna'i fil auni ala tanfidh al-umur albarka yin dogaciya wajen kawo adalci da Allah madaukakin sarki Allah zai sa ma sanyo ya taimake ka fa huwa nafi'un jiddan abu ne ba wato amfani matuƙa wa mufidin kuma mai fa'ida ya ta haƙiƙin matsalu wa nailul margo dan tabbatar da abin da ake nema da kuma samun abin da ake kwaɗayi fa inna masiyatan lahi rafiza fi kulli shay domin ganin daman Allah zartacce a komai barakatun wa yumnan ko barakatun wa yumnan na hudu ma kusa bi al-anbiya min al-quwa abinda aka keban da annabawa ne na karfi wa fa'ati da kuma iko allati tamtazu an sa'irin nas wanda ta bambanta daga ne daga sauran mutane wannan ya ga wannan magana ne don ya kore kun za akwai masu kore maganar cewa annabi alaihi salatu wasalam hadisi da muka ji a gurbin bara yana cewa iyalin su su iyalin na da wani sharadi a dare ne je kan tabori suka gane da hadisi sai suka gane da shi to abin da ake faɗa shi ne cikakkiyar wato Allah madaukakin sarki ya bawa annabawa wannan wannan yana nuna wato kuwa kuwa kuma sannan ana bambanta su da sauran mutane gama gari shikenan ana bambanta su da gama gari domin saduwa da iyali yana ne daga samun da yake bawa mutum kima a gurin iyalinsa saboda haka ba wani abu da zai faɗo na annaba da kuma zai janyo matan su tsirainan babu ana ya kan kenan abin da zan tsaya nan kaga shi ma imanin da kai ne zai yadda da wannan domin um ta muradin Qur'ani sun kayyada irin waɗannan hadisa sannan malin yake ga shi nan wakar kana nabiyina Muhammad ya dubu ala mujahidi ne na cin wahida wa udi ya quwwatu 40 rajulan hadisin cewa an ba wa annabi alaihi salatu wasalam karfin mutum 40 haka hadisi ne kuma mun yarda na biyar annabi ba al-masiya lil yamin billahi sharfa'u hukmuha idan mutum yace in ja Allah wa rantsuwa to da dauke hukunci lan ya hadathi mutadda bi yamin duk wanda yake in ja Allah wa rantsuwa sa ba kafara a kansa kare shi da ba musamman kai gwanin rantsuwa ne na shida annabi istitna ala yakulu illa billahi to gaje ba ta zama sai ka faɗa mutum ba zai zo ce billahi la ilaha illa illa huwa ba zan zo ba sai kuma yaje sai ce wai ai na ce insha Allah a zuciya ta ba sai ba sai an fito da ita fili ai da ke sai an ji ka ita ma ran zuwa me za ka kai a goyen ba saboda haka yadda ka lafazin ta a bayyane ita ma istisna'in sai ya fito fili wannan shi ne ka'ida ولا تكيدين النية yawa domin annabi cewa ya lauka da in sha Allahu da bai halar da ya ce in sha Allahu da ba ka fara a kansa na bakwai jawabin da ba an ce wa wuqu'ahi fil mustaqbal بناء على الظن فإن هذا الإخبار من سليمان لم يكن عن وحي an gane shi wannan labarin na annabi Sulaiman ya faɗo wannan ne saboda ba wahayi aka yi masa ba kai shi ya faɗa wa illa la wajaba an yaqama akbar bi ba da haka ba da wahayi ne abin da ya faɗa ne tabbata ba wahayi bane na takwas jawazu Sulaiman law in bila hadal mawdin ya halatta amfani da law a irin wannan gurin kun ga a hadisi ta aka yi bayyana lau tafkawa amalan shaytan an hana ka a tantu amma irin wannan guda aka ce ya halatta na tara ibni babu cewa da albadul kinaya fi umurin nisa ya halatta ya amfani da lafazi na kinaya wajen al'amuran da ya shafi damu bari zo yanzu ka zo kana wa mata halatta ko mata da maza akwai abubuwan da yake sai ka rika fara sai a rika ko da manya ne sai a rika fara mutum ya rika amfani da kalmomi a samun diski choice of word yayin da yake tura kalmomin kowa zai fahimta kuma za a tantu cewa wannan ba ta fanci da cikin shi yake ba duk girman abin kuma akwai kalmomin da in kai amfani da su za a gane ba wata kake ba domin domin ba sexual reproduction kake karantarwa ko su ne za su zo mutum ya zo kan allo ya rubuta sexual reproduction ya biyo ya kama da turanci shi ke na kuma ya zana wace nan ka gane nan a a addini akwai kinaya shi za ka kuje an zo sai a ce saduwar aure ko wanda ya tafi iyalinka duk wannan kalmomi ne da mutum ya zauna a gaban malamai dole sai ya koyi sai ya koyi in ka bi mutum yana cikin su ka tsara to gaskiya ka dan taga a yi kawai bai zauna a gaban malami ba ƙa'idodin da kawai da ta'alimin muta'allim bai san su ba akwai abubuwan da yawa za ka koyi Sirrin kuma ka zauna a guraren da yanzu ka zauna a gaban malami ba zazzage. Za ka ga wata abubuwan suka zo, wata za ka sha mamaki yadda zai rika gaya ma. Za ka sha ruwa da kafin tsarin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce, Annabi alaihi salatu wasallam ya ce, Mana baro wa zan bi shi yake kana karantuwa yana fassara ba sai ka ce ummu ka je ce uwarka ko a je ka kuma sun mun muka zanen je da nan uwarka ne kuma ka rasuwa to zo da haka yana buƙatar tayawa a taya kalmomi a koyi kaga wannan yanzu ka je ka biya wa ya islamiyya ai sun samu abin zaki yawa kaga mu a hausar mu ma ai ko babar ka ba za a ce ba idan mutum ya zo a hausa ana magana ya rika cewa babar ka kaza ai za ka ji jannar kai nauyi yau waje ne ce mahaifiya shi ne mai sauki mahaifiya kaza kaza to shi ne yake cewa na na goma an yi atibaru bi ma wa ba a cikin umarmin mabiya a rika lura da abin da ya faru da al'ummar da ta shuɗe in aka ba ka labari ko wani ne wani abu ya faru da so ake kai addu'a in abu ne mara kyau kai Allah ya kare ka shi kuma yana da rayu Allah ya kiyaye yi gaba Allah ya kare ka abin da so ake ka dauki shi bayi sannan ka dauka matakin da kai abin da bai faru da kai shi ne ma'anar labari ba su ake ka ji kawai ka ji kai ba su ake ka ji ya zama ma kibra durutun wa ibra wa ibra ko wa ibra haka ake ce kaza ya faru da wani duni wata hanya zan kauce kai ya faru da shi kuma Allah ya ba shi lafiya ya kiyaye haka ake na sha ɗaya annal mubaha ya tsiro musta'abban bin niyyatin hasana abinda aka halatta yana iya zama mustahabbi ta hanyar ayyar niyya mai kyau na sha biyu wa biyu jawazu sawi alal anbiya anan ne wani yake cewa sai annaba za su yi rakanuwa ko asahu kare da raga an yi sallah annabi ya raka a ya kan ya fito waje ma ya zauna hadin da zuri da ne ne ya rasulullah raka a ba ko sabai kowa ya kasa magana saboda kwarjin annabi alaihi salatu wasallam sai da ya dawo yake a sadaka zuriya da yi yace abin da zuriya da ya faɗa gaskiya ne suka ce yi sai ya kabbara kawai haka ake gyara sallah da mu ko da an yi zantuka da zarar kowa yana gurin kawai dora za a yi sai kuma a yi sujjada da za a yi yawwa sannan na karshe hadal hadisi asalin fi tarbiyatin nafs wannan hadisin asali ne wajen tarbiyyantar da rai wa wujubu ta'alluquha da'iman billah kuma koyaushe da wato zuciya ka da rafi da Allah madaukakin sarki فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام لم يشفع له قربه من الله kun gani wannan annabi Sulaiman ne an yi hadisa da lagu cewa wato kusancin da Allah madaukakin sarki bai sa Allah madaukakin sarki ya ba shi abin da ya nema ba illa an yakura hu bala yankahu sai an ga wa cewa sai ya tuna Allah bai manta da Allah ba kana so Allah ya rika biya ma bukata a komai to dan to kana ta koshi a komai الحديث الثاني والستون بعد الصلاة بها حديث من لما تدري يقول الستين أكو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود ألا يقال وسع الدعيتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذو بلاد أن الله تبدأ غريب يأتي من حلف على يميني صبري wanda ya rami ya rami wa kan wani abu da gangan ya kankare ne rantsuwa ya tabi'u bi amalu li'in muslimi dan ya ci dukiya ya yanke dukiyar wani mutum musulmi akwai wanda za ku ga zai rantsi a kan ƙarya kawai dan ya cinye dukiyar wani domin da aka je a gura alƙaru ba su da ai ka ga da ƙarshe a kotun musulunci rantsuwa za a kan sai a ra'ayi rantsi tunda ba su da in kuma ba da ƙarina alƙali zai amfani ba kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo a cikin wasu littattafansa to sai yake kuwa ya fajiru kuma alhali ya san ɗan ya yake shi ne fajiru ai fajiru yana da ɗan ya a kanta lafiyar laha wa ruwa a nan gabban zai haɗu da Allah madaukakin sarki Allah yana fushi da shi Allah yana fushi da saboda Allah ya ce innal ladina yashtaruna bi ahdillah وأيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم حقيقة وأنا بشكل مسيا wato yake nuna bi ahadin lahi wato suke canjawa da alkawarin Allah madaukakin sarki wa imani da rantsuwoyinsu kuma samanan kalila rantsuwa wanda take wani wato abin duniya dan kaɗan shine samanan kalila da wannan abin duniya kankani a kan sa naira dubu biyar da za a baka sai ka shiga gidan rediyo ka rantsa ka ce ka rantsa da Allah ga sojojin baka nan bakwa din ya rantsa da dubu biyar ce ba ta yi yawa ma dubu biyar ce ya rantsa da Allah kaza aka yi wallahi da irin waɗannan ula'ika la halaka lahum fil akhirah ba shi da halal bi ma'ana nasi ba shi da rabu a lahira inna lillahi wa inna ilaihi ba shi da rabu a lahira wa ma lahu min akhirati min khalaq wannan kalatun da sun zuwa da bakarwa da Allah ya kawo a wata ba'u ba ta su ce kalatun biyar da nasi rabo ke la talaka lahum fil akhirati ba shi da rabo a lahira wala yukallimuhum Allah kuma Allah ba zai magana da su ba wace irin magana magana mai daɗi ya akwai ayoyin da mun biya kuma Allah zai magana da kowa ko to magana mai daɗi akwai magana da za a yi maka ce ina ma ba a yi ma ba to mai daɗi ce ba za a yi maka shi ne wala yukallimuhum Allah irin wannan da in ka ɗebo wa dan Qur'ani sai ka ɗebo ba sai inda Allah yake ba za a yi magana da shi ba da kuma inda yake za a yi ka ba shi ayoyin ka ce ya za a yi in ya gama bayani ka ce to duk wannan bayanin wa ya sa ka eh akwai ayoyin da yawa musamman a shi sa ake cewa lalamomi su rika tadabburi kawai da zauna sai sai wata ran ka biya a musamman imamul karmani yana da littafi mutashabi hadal qur'an dan samun littafi ne mujalladi daya kawai da ko inda yake hana da ma irin wannan guraren in kana da da ma'anoni ko za ka dauko ma'anar da inda aka jira kalma ne da inda aka sa da inda aka dan tsara da inda aka rage ka auna a irin wannan za ka ɗebo ka jefa dan qur'ani ne ba inda zai ba inda zai su ba shi da lagu a lahira Allah ba zai magana da shi ba wala ya gura ilaihi kuma Allah ba zai kalle shi ba wani irin kallo shi ba kaga shi ma kallon shi ma akwai ayoyi da suke za a kalle shi kuma wasu suke ba za a kalla ba shi ma kallon rahama ne ba za a yi musu ba ko kallon da in aka yi ba sai ka san ba kallo bane da nake yawa to Allah ba zai dinge su ba ranar alkiyama wala hu shakiyin kuma Allah ba zai tsarkake su ba wala huma azabun alim lalle azaba ne radin ta tabbata gare su abin da ya faru wannan Abdullahi bin Abi Aufa ya kawo ruwa ya yi wata ran sura ce sai wani ya zo irin abin nan da yan kasuwa suke yi za a zo a ce a daga wannan abu a ce naira bakwai ka ce wallahi ni ma ban ce ko naira goma ban ce ka wannan rantsuwar ka duba abu da yake wallahi ko naira goma ban ce ka ba alhali kuma naira biyar ma yake ka ko kuma naira bakwai ya ce ka to ka ga yanzu idan mutum ya taso kai yanzu da za ka yi cinikin abin alƙalƙalin nawa za ka biya kenan eh ai dole ka hawa goma ko yawa to wannan kudin da ya kara to shi ne kudin wuta banda da kuma rantsuwar ƙarya da yawa in ka zo suna da irin wannan yace ma wallahi ko kaza shi ne abin da muke faɗa cewa ba buƙatar karanci akan kayan idan mutum ya zuciya yanzu wannan abar idan ka fi naira goma ka zo ka kasa da kace naira ɗari ɗari addinin musulunci baka cire ba sai dai a ce baka da tausayi kawai musamman ma abin da shi amma abin duniya ne wanda yake islam da ta sani babu wani da kai in ba na babu a gurin da ya tafi gurin wani ya tafi gurin wani to amma wanda zai zo na to shi ne abin da wannan da ayyukan da ake na haramun idan an shi za ka ga ba masu morewa irin nau'in yan kasuwa masu ba na kai masu mur zai ce ko mutum ya makala a abin da naira ɗari biyu ai dai neman rage tsoron ki shiga ta fito kike da Allah ya miki rage ba wallahi a TikTok za ki zaki da Instagram za ki ganki kina ga wata yana neman rage yawa kai tsoron ki ne ko ka siya ko ka bai ba ne amma ba zuwa ne sai ki lauka da wuri ki tani wani rage ana kari tana wa babana haba babana ka ji babanta bayan da gidan da jir ka gaji yaron magana da za ta fito shi wanda ya tana lallaba shi akan naira goma wai haba babana kai mulki biyar tana lallaba shi to saboda haka wannan shi ne sai da ila asir na aya kuma na karanta har zuwa karkar aya sai ne za mu koya karkashin hadisi na daya ta hiru min al-hadith al-kazi tsoratarwa ne gane da rantsuwar ƙarya wa da yaminin gamut da rantsuwar jirgiyarwa dama rantsuwa kala nawa ce uku na ɗaya akwai yaminin lafi ita ce wanda Allah baya kama ku akai la ya zai kuma lahu billahi fi almanikum walakin akhirukum bima aqattum al-aymad sai wanda ta karkare al-yaminul munaqada ita wannan ba wata kafara ba da ake da saboda sai da kuma kana kan yi kuma kokari ya karan amma wanda ana cikin yin magana la wallahi ba la wallahi na da ga tace ta tambaya Allah annabi yake ba kuma ya irin wannan wanda ana cikin zance ka sako ta baka ba dani ba kibin da baka sabakun lisan ba komai al yaminu da mutu ita kuma ran tsuwa ne jirniyarwa saboda haka sai mutum ya kiyaye haramun ne mutum ya yi irin wannan rantsuwa mutum yana tare na biyu alwa'idu shari wa tahrimul akid liman halafa kadiban narko ne tsari da haramci ne girma dangane da wanda ya rantsuwa akan karya libda da haƙƙin musulmi don ya rusa haƙƙin musulmi kawai sannan sai ma da yake na uku tarihin zulmi bi kulli anwa'i eh haramcin zalunci haramcin zalunci ta kowace fuska ta kowace fuska sannan na hudu حرمة ما ماء المسلمين وأموالهم دمائهم حرمة دماء المسلمين وأموالهم حرام يجب أن تجد المسلمين لدوكيهم نجر المسلم معصوم الدم والمال والإرض شو مسلمي واجب أن أشياء يوم الجنة da dukiyarsa da mutuncinsa na shida isbatu sifatil ghazli lillah in wajibi ne da a tabbatar wa Allah sifar al-ghazl cewa Allah zai fushi da mutum من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير الله yana fushi ya fushi Allah yake ga mutum wallahi ba sani ba amma dai yana fushi da wanda yake kaza wajibi ne domin laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir kullum wannan aya za ka yi duk abin da aka faɗa da aka dora da ana cewa wani za ki ai wani da ilimi ne ilimi ba su Allah ba ce ai ana cewa kuma Allah wani ilimi ne karewa ma sunansa al'alimu alimu da za su zo amma ba hankali lajiyayye da za a ce wani da ilimi ne ya ji cewa irin ilimin Allah ne babu to so a kawai duk wani abu da ya zo na zuba yadda hankalin ka yadda cewa ba irin na Allah bane a komai ba da zuwa na Allah daban ne shi ke nan kamar da Imam Malik yake an ruha kama ja'a ka gudanar da duk abin da aka faɗa kamar yadda suka zo kai imani ba ka gwada da hankalin ka ba ka ga dai ba za ka lokacin da Allah ba shi da injili ba yau wannan zai zama kafirci sai mutum ya rinda domin jijiyar ne ta san da yake jijiyar ne yawwa ta sani to shi ne malam yake cewa na bakwai hadi ne ne da tusan ma da nilin gamo inda dole ba wannan rubu ana cewa ta nilin gamo gurin malamai wai yallafi ta yi su sai ba hadi na da hannu ita ce mai zilimi yadda mai yin su cikin wutar jahannama tana cikin waliyan nan gaba'i tana cikin manyan jirbai dama duk abin da kaji Allah ya fushi da mai ko ya tsine masa ko aka yi hanji a kan abin kawai kabira ne wani sai da ya alamomin kabira ce malin jini na takwas ta azimu janir a wato asmi billah girmama sai annan rantsuwa da Allah madaukakin sarki rantsuwa da Allah madaukakin sarki girmama sha'ani na shara hada hadis tafsirin da yake da aya wannan hadisin tafsiri ne na wannan aya da alqur'ani wa sunna yufassiru ba'daha ba'dahu ma ba'da qur'ani da sunna tashin suna fassara sai ويؤكد هو يؤيد كل منهما الاخر هو اللي يلا ربك كوني قران يربك حديثي حديثي يربك قران فلا تعارض فلا تعارض ولا خلاف بينهما باطن فوق ba da ba ni tsakanin ya nau ba min littafin wayi da domin daga wato guri ɗaya suka daga maduri ɗaya ne duk wayi ne da Allah yawwa sannan na goma hukumul hakimi inna ma huwa bin nisbati lil zahir shi ne hukunci yana amfani ne da abin da ya zo a fili abin da yake a zuciyar ka ba ruwan sa kai da Allah wallahu alamu bil zahir Allah shi ya san me abu yake na ga da hukumul hakimi la yughayyiru haqiqatal hukm alladhi qadallahu bihi hukuncin ne alƙali ko shugaba baya canja hakikalin hukuncin da Allah madaukakin sarki ya yi. sannan sai yake zikirin musulmi da ita ala wajen tafsir والذمي والمعاهد أوجي يمين الفاضل تسكت عنه عنه الدعوة sannan almuri duk imani za ta fa'o kai wanda yake kokonto wajen rantsuwa ba za ta amfani da shi ba yawa ba amfani da za ta yi ba hadisi na da lokaci yau to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka kuskure Allah ya ce mana na fara yakin kira in dai ba a samu tazara mai yawa ba yayi amma an samu tazara mai yawa ba ba in a gurin ne yana bi wajen da wasu malaman suna cewa kafin abin ya zarfi in ya tuna kuma yake in sha Allah wasu ce yayi a wasu kace kuma aka samu tazara mai yawa ne ba amma wasu ce ba kidar ne zo kan abin ba kawai sai tuna yake in sha Allah yayi eh wallahu a'lam akwai tambayoyi wannan tambayar addu'o'i ne a farko Allah madaukakin sarki ya amsa wani za ka mutum ne yake da 'ya'yansa yayin da ku to yayin da mahaifinsu ɗaya amma shi yayin naka baya kaunar mahaifiyar mahaifiyar kanin da kanwarsa to sai ya ringa nunawa kanin yana son sa kuma ya ce mahaifiyarsa ba ta da matsayi a gurin kuma ya ce mahaifiyarsa ba ta da matsayi a gurinsa to ya za a yi da zumunci zumunci yana da aiki yake amma ko shakka babu ai ba ne da ra'ayi mutum ya zo kan ya girmama ka kuma ya wulakanta mahaifiyarka ai ba zai yi ba ɗan kirki ma ba zai yi da wannan ba tun da kai yana jin magana da yana ganin girman ka da kiman da kace za ka mata ka nuna masa cewa a cikin girmamawa wai yayi ne yake faruwa tsakanin ka da umman mun ka ga ma don ba wani girmamawa da za a yi ma da mutuntawa mutukar ba za a mutunta iyayen ka ya zama da banza ai kai ne mutum to ya kai ka zo duniya ba ta da biyar ka zo ba ya kamata ne a gyara gaskiya a gyara wannan kuma malam misali idan aka yi karar mutum a kotu ana bin sa bai sai kotu ta umarce shi ya faɗi randa zai biya sai ya fita ranar ya kuma bi insha Allah to malam babu laifi kotu ka tilza ta shi ya zai yi idan ana tunanin mutum ne da zai iya amfani da wannan insha Allah idan ya dawo kotu ya ce a ta wannan bai wannan rubuta wannan bai san kotu ba Allah bai san kotu ba kotun za ta wannan wargi a su ba wani a wannan sai da mutum ne da zaka zuwa islamiyya ko a masallaci za a maka tudu shi ne za ka wannan wargi a kotun za ta wannan wargi yanzu za su gyara ma zama ba a kotu ake wannan ba wannan ba bukatar ma je mun faɗi a ra'ayi in a kotu ne ba wannan magana yawa shi alƙali in ma Qur'ani za ka sauke shi dai kai alƙawari ranar alani za ka ba da ira ruwansa ka ce insha Allah ba ka ce ba shi dai kawai sun yi alƙawari za ka bayar sha bakwai ga wata ka zo sha bakwai ga watan ka ce ai insha Allah kake kuma kai istisnai ka ga yadda za a yi ko ki ba ta karɓa wannan waje sab saboda haka wannan wanda ya rubuta ya wanda ya rubuta wannan bai san kotu ba wallahi bai san ta ba ya kamata ya rika zuwa kallo ya ga yadda ake yi ko nan ko kofa ko da rika zuwa kawai kai kallo ko shahuti ka rika zuwa ko fage ka zauna ka kallo ka ga yadda ake yi ya rarrukan kotun ma za ka je aiki eh ko ga ko nan hoji ga nan nan suka akwai ɗaiɗaikun yayyan da mota ta buge jiya aka kai shi a mala awali kurma ɗan gidan mala abdullahi da wani yaro buge shi da mota shekaran jiya a wannan titin zoro ɗin ya mutu muna roƙo Allah ya yafe masa ya bar ya ya goma wanda muna roƙo Allah ya kula da bayansa Allah madaukakin sarki ya yafe masa su kuma masu irin wannan ɗabi'u Allah madaukakin sarki ya maganta mana ko shakka babu ana asarar rayuka da yawa ta hanyar irin wayannan ko ta hanyar dawakai ko abin hawa ne ko wani yin kawai mutum ya shirko shi ko abin da kai ji daga baya daga wani sun zo suna neman a kara mutum a ce ai ba ai kaza ba ba ai kaza ba don rashin doka ne inda ana an mutane mun biya a cikin ta fi baya akan tsari na ikasi da ana kisashi da za a zauna lafiya ko wanne rai zai tsira Allah ya ce masa ya kula da bayansa muna da Allah da sunan kyakkyawa akwai inda da sun ma abota ta wasu sukan mu kuma shi da ne ke gura mu har na ce masa fada ya sami aiki a Oman yawanci Abdulrahman Adam yawanci a sauran guraren mu yana kiran sallah idan a yi ko ranar laraba shi ya kiran sallah to gobe zai tafi Oman ya samu aiki muna roƙo Allah ya kai shi lafiya Allah madaukakin sarki ya kula da shi Allah madaukakin sarki ya ba da abin da aka je nema muna roƙo Allah ya kula da addinin sa da lafiyarsa da hankalinsa muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka duk waɗanda suka yi neman aiki a kowane guri da ba su neman sana'a da karatu Allah ka tallafa mu muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tsofin sa madaukaka iyayen mu da malaman mu da suka za mu gidan gaskiya da yan uwan Allah ka kansu da labara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ka shi lamarin su Allah madaukakin sarki ka kara ruba mana cikin duniya da lahira Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata Allahumma amina fi awqanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa ja'al wilayatana fi man khafaka wa taqaq wa tabi'a rabbaka ya rabbal alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin